نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة قواعد الشافي نوع أجلها مبارك سيدي شافي نوع تو شافي نفرقو إيماني to walƙidamu da dawwama wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga Allah ta'ala wal baqa'u wanzuwa wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga Allah ta'ala wal mukhalafatu da sassaqawar kamanni wata nuska ana ta wal mukhalafatu lil hawadith sassaqawa ga farallu duk wani farallan abu duk wani abu wanda halittarsa aka yi to ya saba wa zatin Allah bai yi kama da Allah ba laisa ka mislihi shay'un wannan sifa ta sassabawar kamanni ga dukkan makhluki wajibatu matabbaciya ce lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wal qiyamu bin nafs da kuma wadatuwa da zati Allah ya wadatu da zatin sa baya buƙatar taimako a wajen kowa baya buƙatar tallafi wannan sifa wajibatu lillahi ta'ala matabbaciya ce ga Allah ta'ala wal wahdaniyatu da kadaituwa kadaitaka Allah shi kadai ne ba na biyunsa wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga Allah ta'ala wa ha'ula'i waɗannan sifofi guda biyar الكدم والبقاء والمخالفة والقيام بالنفس والوحدانية هن السلبية سوني أكتبة السلبية أبر دنجن تاوى قتوبوا أكتب السلب توبوا to sifofi ne da Allah ya tuɓe wa duk wani makhaluki in ba in banda zakan Allah ba wanda yake siffanta da waɗannan sifofi alkidabu dawwama Allah shi kadai ne madawwami albaqa'u wanzuwa shi kadai ne wanzaje duk wanda ba shi ba yana karewa haka nan wal mukhalafa sassabawa duk wata halitta da ka gani akwai makamanci yake ba kwaye dai kawai Allah ya yi ta ba akwai wata irin ta kuma haka nan qiyamu bin nafsi ba mutumin da zai iya wadatuwa da kansa ya ce ya wadatu baya buƙatar komai a wajen kowa ko shi waye ko sarki ne yana buƙatar a dafa mutu me yasa shi ba zai zai dafa ba yana buƙatar sai an noma ai ba shi yake nomawa da hannunsa in shi yake nomawa ba shi yayi fartanyar ba ko ba shi ya kera ruwan magirbin ko ruwan fartanyar ko ya sassaƙa kotar ba in tufafi ya sa wani ne ya saƙa in ɗinkawa aka yi ba shi ya ɗinka ba in shi ya ɗinka ba shi ya saƙa zaren ba dole dai sai ka yi amfani da abin da wani ya yi wanda kana da buƙatar kuma wannan abu amma shi Allah ba buƙatar komai a wajen kowa wannan sifa ce da Allah ya tuɓe wa duk wani makaluki ya siffantu da ita haka nan alwahadaniya ka aituwa shi kaɗai ne ba na biyunsa waɗannan su ake musu talbiya Allah ya tuɓe wa dukkan halittu ya keɓanci zatinsa da waɗannan sifofi amma da su alƙudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was samu wal basar wal kalamu duka wannan Allah ne mai su na haƙiƙa alƙudratu iko Allah shine mai cikakken iko amma yana ara wannan sifa ga bayinsa sai a ce wani yana da iko a anguwa kaza wani yana da iko a gari kaza wani yana da iko a ƙasa kaza ko amma iko na hakika yana wajen Allah haka nan irada nufi Allah shine mai nufi na hakika domin yayi nufin abu ba wanda ya isa ya canza amma da da yawa mutum zai yi nufin abu a hana shi zartar da abin da ya nufi ko haka nan al'ilmu sani eh Allah yana alawa bayinsa wannan sifa ta al'ilmu wato wani yana da ilimi amma ilimin Allah shine ilimi na hakika wanda mantuwa ko rafkanuwa ko wahami baya shigarsa haka nan alhayatu rayuwa sifa ce ta Allah ta hakikanin rayuwa sifa ce ta Allah amma yakan alawa bayinsa a ce wani rayayye ne wani lokacin da yake raye amma rayuwar Allah ba ta karewa saboda sifa ce ta zatin Allah yadda Allah yake madawwami aka sifarsa da wamammiya ce haka nan as-sam'u wal basar wal kalam ji da gani da zance duka sifa ce ta Allah a hakika amma yana alawa bayinsa ce wane yana ji wane yana gani wane yana yin zance amma zancensa bai yi kama da zancen Allah ba jinsa ba irin jin Allah bane ganinsa ba irin ganin Allah bane shi yasa waɗannan suke zama al-ma'ani duka sifa ce ta ma'ana ka gane ai shi wa haula hunna ma'ani akwai ma'ani akwai ma'anawiya ka gane ai waɗannan duka Allah yana iya ba da aro ga bayinsu amma mai hakika wanda yake da su shine Allah amma waɗancan tarbiya Allah ba ba da aro to wanda za a ce wani ai da wamanni kowa ne shi kadai ne babu irinsa kowa ne ya wadatu baya bukatar komai a wajen kowa wannan shi za ke musu talbiya saboda Allah ya tuɓe wa kowa ya yafa wa zatin alhamdulillah dole al-akhbari shafi shafi na sha ɗaya ina za mu tashi wala ba sa bi turabi babu laifi da turɓaya ita ta jirkita ruwa ƙasa ta jirkita ruwa ya yi launin ƙasar wannan babu laifi in tare suke da ruwan za ka iya yin alwala ko tsarki da shi walhamai da bakar ƙasa shi ne taɓo ka gane ai dan ya jirkita ruwan ya yi launin taɓon ya yi baki ba zai hana a yi alwala da shi ba wasabakati da kanwa don ruwan ya yi ɗanɗanon kanwa kwarin kanwa ne ruwa ya fugo a wurin wannan ba zai hana shi ibada ba wal mai wal khuzzi da jan gargari ko jar ƙasa wa nawi da makamancin da irin su farar ƙasa ta jirkita ruwan sai ya yi launin farar ƙasa kamar an sa madara duka wannan ba zai hana a yi alwala ko wankan janaba ba alhamdulillah Sifa ce nafsiya abar dangantawa ga zatin Allah. Shi Allah samanne ne, samuwar da ba a rasa shi, samuwar da babu rashi a cikin. Ka gane ai, ba kai. sifa ce allafti a bar dangantawa ga zatin Allah shi Allah idan ya kira za ka zaɗa nafsu ba a siffanta ba a fasara ta da rai ko zuciya sai dai zati da alwatu da annafsu idan aka jinkina wa Allah to ana nufin zatin Allah الوجه بقى فسر هذه الفكرة كل شيء هالك إلا وجهه بقى شوى سي فسكر أغاني إن كنت قوم زي هلك سي فسكر الله تو هنو ما زي هنو الله ما زي هلك كنا كما شو الله هنا ده كما كو تبارك الذي بيده الملك والسماء بنيها بنيناها بأيد كو بأيد كو تو إن كنت الله za ka fasara masa abin da ya faɗa a zahiri to kace yana da hannu yana da ƙafa kamar yadda ya zo a zahiri yana da ido yana da fuska to ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu ashe hannun Allah zai hallaka kafar za ta hallaka idan zai hallaka sai fuska kadai kaga ba haka ake nufi eh ana nufin zatin Allah shine wajhu da nafsu in an jingina wa Allah ba za ka fasara shi da rai ba a shi ma ba ba da aro a ba ya ba da aro ana ce musu samammu amma alhawadis ake so alhawadis ka gane ai amma cikakkiyar samuwa ita ce samuwar Allah da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarfi eh sai dai wani abu ana kai masa mawdu'i ka gane ai wannan ana ana ana ba da aro a ce ai abu kaza samun ne Allah ya samu duk da shi ma Allah mawjudun ne ana cewa mawjudun qabla al-khalq a cikin rashada samun ne gabanin halitta amma sifa ta hakika sifa ce ta Allah wanda baya bada alanta sai ne izziya shafi dari da sha nawa dari da sha tara asali ne ko asali ce mun yi alkami su mako zai zama shafi ɗari da ashirin shafi na ɗari da ashirin izziya ka samu gudu asadisu sharaɗi na wajibcin juma'a sharaɗi na shida alƙurbu kusanci ko da ka zama namiji musulmi ƴantacce mazauni a inda kake to a samu kusanci tsakaninka da juma'a bi haisu la yakunu minha ta yadda baya kasancewa daga inda ake juma'a fi waqati a cikin lokacin yin juma'a ala akthar abu sa mafi yawa min salasati amyalin daga mil uku tsakanin garin da kake zaune zuwa garin da ake yin juma'ar bai wuce mil uku ba ko ƙauyen da kake zaune ko rigar da kake zaune in ka tashi zuwa juma'a ba za ka yi tafiyar da kauce mil uku ba daga mil uku zuwa ƙasa shi ne yake wajibta zuwa juma'a wa huwa alqadaru alladhi yablughuhu sautu rafi'u shi mil uku nan huwa shine alqadaru gwargwado na nisa alladhi wanda yablughuhu as-sautu rafi as-sautu murya ar-rafi'u madaukakiya yablughuhu yake isa wannan gurin idza kanat riyahu idan iska ta kasance taki hakan ta nutsu ba ta kadawa wal aswatu muryoyi da kwarabiya ta zama hadi atan ta nutsu muryoyi sun kwanta min to din din min 2 kilomita uku zai zama nawa kenan eh yawan kilomita biyar kenan a yanzu zai kai biyar kwarai ka gane ai abin da yasa kuma aka ƙayyade wannan nisa an yi ittifaki idza kanat riyahu idan iska ta zama sakina ta rubu ba ta kada sannan kwalabriya ta rubu al'aswasu muryoyi muryar janareto ƙaran mota ƙaran mashin hayaniyar mutane duka hajiya ta kwanta iska ba ta kaɗawa to idan aka farara kiran sallah ko ihu tunda murya yake kawai a sauti ko ma ba kiran sallah ba ko ihu aka yi yana kaiwa nisan kilomita uku to a ƙa'ida kuma duk inda kiran sallah ya je dole a amsa kaga duk inda hayya ala salat ta je ka jiyo to dole ka amsa wannan kiran ka zo a yi sallah da ina fata an gane eh a juma'a a har ma salawatul khams sai dai a salawatul khams inda kake zaune ba masallaci a ƙauyen naku eh a wajen tasbika ko da kai san akwai tasbika ka'ida ce ta murya ka san idan iska tana kadawa tana za ta kai murya ta kai kilomita goma ma ka gane ai baya kuma inda ta bada baya ko kilomita ɗin ba eh yawwa idan ana iska inda iska ta tafi zai tafiya wani mil goma ma amma kuma baya ko mil ɗaya ba za su je saboda iskar ta hana waɗancan su ji amma in ta kwanta kuma ba kwalabniya idan aka yi murya da ƙarfi gabar da yamma kudu da arewa za ta yi tafiyar kilomita uku ka gane ai daga daga inda mai muryar yake bayansa da gabansa dama da hagu ko ina za ta yi tafiyar kilomita uku mil kai mil uku kilomita biyar amma da sharadi idza kanat riyahu sakina idan iska ta nutsu ba ta kadawa wal aswatu muryoyi da kwalbiya hajiya ita ma ta kwanta to an yi ittifaki shine alqadru alladhi yablughu sautu rabbi duka ana ji duk ana ji irin wannan to wannan saboda ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi da ya gaya wannan makahon hal tasma'u hayya ala salati hayya ala fala wata ruwa yake hal tasma'u nida kana jiyo kiran sallah yake na'am yake fa ajib wannan kuma a salawatul khamsi ne ba ba sallar juma'a ba makaho ne ya zo neman rangwame yace madina kasiratul hawani inni dalilul basar ni ina da lalurar gani wala ƙa'ida ni kuma ba ni da jagora kuma sannan garin madina tana da yawan macizai da kunamu da kwazazzabai kaga ya kawo uzuri gashi makahu ba yi da jagora ga kuma yawan ƙwari masu cutarwa shi baya gani amma maza Allah bai karɓi uzurinsa ba yace masa hal tasma'un nida kana jiyo kiran sallah yace na'am yace fa ajib to ina kuma mai lafiyar ido da lafiyar jiki zai ji kiran sallah kuma bai amsa ba a salawatul kamsu din saboda haka in salawatul kamsu tana da wannan juma'a min babu aula ai sai kamata a tsola wannan sharadi to sai ya zama in dai inda kake kiran sallah zai zo kuma shine wanda aka yi tafaki mil uku to dole ka amsa zuwa juma'a ya waje ba akan sai malai yace wa mabda'ul amyali salasa mafalin lissafin mil guda uku nan min almanari daga hasumiyar masallaci ba daga gefen gari ba a kauli na farko ko da masallaci yana gabar da gari ƙauyen ku ko zan ku tana yin bada gari to za ka ɗauko lissafi ko da girman garin ya kai mil ɗaya to daga inda kake lissafin mil biyu ne zuwa inda masallaci zuwa inda gari yake a wannan ƙauli kenan wakila a ƙauli na biyu aka ce a min ɗarafil baladi daga gefen garin da juma'a take in ka fita bayan gari ko da sai ka kilomita biyu a cikin garin ko mil biyu kafin ka je masallacin juma'a daga bayan gari zuwa inda kake in bai wuce mil uku ba dole ka amsa ka zo wannan juma'a wal milu abinda ake ce masa mil alal mashhuri abu sa qauli mashhuri kama sayati kamar yadda bayani zai zo a nan gaba mil ɗaya alfa zira'i zira'i kamu dubu biyu shine mil ɗaya almilu zira'i kuma shine taku taku takun tafiya dubu biyu shine mil ɗaya kaga taku dubu shida shine gwargwadon wajibucin zuwa juma'a in ya wuce taku dubu shida daga inda kake ina fata an gane to wannan juma'a ta fada a kanka in ba a garin kake kamar yadda mala yace wa tahdidu bil masafatil mazkura wannan iyakan cewa da fage da aka ambata shine mil uku ka sani inna ma huwa fi haqqi al kharij al balad al jumu'a cikin haƙƙin wanda yake waje ga barin garin da ake yin juma'a ne mutumin da yake wani ƙauye ko wani gari shine ake magana in ta wuce mil uku juma'a ta faɗi a kansa wa amma manu wasiya amma wanda yake cikin garin da ake juma'a fala fatajibu alai juma'a tana wajaba a kansa walau kana min al ko da ya kasance tsakaninsa da masallacin juma'a ala sittati amyali akan mil shida ba ba mil uku ba ko ya linka kamar birnin Tehran na Iran su masallacin juma'a ɗin kuma birni ne wanda irinsa ba su da yawa a duniya babban birni ne capital na Iran wani ma daga gidansa zuwa masallacin sai ya tafi a kilomita goma ko ashirin to amma dole ka amsa tun da dai a garin kake ko kiran sallah ya je ko bai je ba ranar juma'a dole ka je juma'a ana maganar yi a da yake yanzu zamani ya kawo an yi yawa gari ya girma ai akwai baba hawa akwai mota akwai mashin eh dole ka fita da wuri ba ruwan shari'a da wai yanzu tsakaninka da masallaci ya kai mil kaza in dai a garin kake juma'a kawai ta waje ba a kanka wanda yake wajen gari shine ake maganar in ta wuce mil uku tsakaninsa da inda ake juma'a juma'a ta faɗi a kanka alhamdulillah a to akwai sauran sharaɗi ɗaya asabiu sharaɗi na bakwai na ƙarshe asihatu shine lafiya wala tajibu ala maridi juma'a ba ta waje ba akan marar lafiya wa in saha idan ya warke kabla an tuƙama kafin a yi iƙama da zimatu juma'a ta lazamci in dai ya samu lafiya da gwargwadon yadda zai iya yin alwala ya tashi ya je ya samu juma'a to zuwa juma'a ta waje ba gare shi to alhamdulillah wali adaiha arba'atu shurutin ba sai ne risala shafi na nawa shafi na ɗari shida da talatin da shida samarin gani ina ne wani rasul ukuti lil ummi me gaban wani rasul ukuti lil ummi gadon ‘yan uwa li ummiya, wal aki lil ummi da ɗan uwa li ummi gadon su sawa'un daidai wa daida ne. A sudusu li kulli wahidin, sudusi ake bayarwa ga kowane ɗaya, in namiji ne, sudusun za a bashi in shi ɗaya ne, in mace ne ma, sudusi ne don dangin uwa ne ba dangin uba ba, wanda uwarsu ɗaya da ne mutuwar. ya zama ba wasu magana ba uba ba kaka ba ɗa ba jika to ɗan uwa ni ummi ko ɗan uwa ni ummiya tana da ɗaya bisa shida wa in kasuru in sun yawaita bi ma'ana ya wuce ɗaya ɗan uwa ni ummi sun kai biyu zuwa sama to fa sulusu bainahu za a ba su sulusi su raba a tsakaninsu kuma azzakar wal unsa fihi sawa'un namiji da mace fihi cikin su sunan sawa'un daidai wa daida ne babu lizzakari wannan dangin uba ne suke lizzakarin su da da ƴan uwa shakikai ne ko ƴan uwa ne abbai maza da mata to su za su yi lizzakarin su da hajjin unsayi kamar yadda ƴaƴa da jikoki maza da mata suke yi rabon namiji za a linka masa abin da aka ba mace wato mata guda biyu wannan kuwa faɗin Allah ne a cikin suratul nisa inimun una halaka laysa lahu waladun wa lahu akun aw uktun fa li kulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth abinda Allah ya faɗa kenan to wannan gadan dan uwa li ummi ne shine aka kawo a cikin yusi gadan ‘yan uwa shaƙiƙai da li'abbai a ƙarshen sura aka kawo, yas tabtu laka ƙulin lau fikun fil kalala, ilimur una laka, laisa lahu waladun wa lahu akun ko? To shi ne dai, a ƙarshen sura aka faɗi gadon ‘yan uwa li'ummai. Aka ce idan ‘yan uwa ce falahallisku. ko wa in kanu ikwata rijalan wa nisaa falizakari mislu hazzul unsayi in ƴan uwan da ke kai kole akwai suka zama maza da mata ne to za su yi lizakari mislu hazzul unsayi wannan shine gane ƴan uwa da ke kai da li abai amma a cikin yusi din an faɗi gane ƴan uwa li ummai ne shine nan malam yake gaya maka din da shi alqur'ani kawai cewa wa lahu akun aw ukutun yana da ƴar ɗan uwa namiji ko ƴar uwa mace amma ni ummi ko ni ummi ya ake nufi to fa kulli wahid minhu kowanne ɗaya ba aka samu sudusun za a bashi in mace ne in namiji ma duk sudusun ne in kanu aksara min zalika to fa hum shuraka'u fi sulusi shine nan malai ce wa in kasuru in suka yawaita suka wuce daya su yan uwa bi ummai daga biyu zuwa sama to fa sulusu bainahum za a bada sulusi tsakanin su azzakaru wal unsa fihi sawa'un namiji da mace daidai suke a cikin wannan sulusun eh sauran abin da ya bari sai a nemo a tulus nan fa ana magana ko akwai yan uwa shakikai ko akwai yan uwa ne abai ba sa koran yan uwa ne ka gane ai ko akwai shakiki da shakikiya ko li'abdi da li'abdiya amma akwai li'ummi da li'ummiya in ɗaya ne a bashi sudusi shi li'ummi a cire shi in su biyu ne a bashi sudusi in ɗaya ne in su biyu ne a basu sulusi an fitar da su su waɗancan shaƙiƙai su zai filin zakari a cikin wannan sulusanu in mali abbai ne su ne a subai to ka ce min idan babu yan uwa shaƙiƙai ko da abbai fa sai sai ƴaƴan yan uwa shaƙiƙai da ƴaƴan yan uwa li abbai in babu sai baffa shaƙiƙi eh kafin a je ɗan in babu sai baffa li abi sannan in babu sai ɗan baffa shaƙiƙi sannan in babu sai ɗan baffa li abi waɗannan su ne asibai su dai a ba su rabon su na ƴan uwa da ibi ba abin da yake hana su gado sai abin da na gaya ma da farko uba ɗa jika kaka eh to su ne hajibai in akwai ɗayan waɗannan to ɗan uwa da ummi ba da gado shi kuma ɗan uwa shaƙiƙi hajibinsa uku ne uba ɗa jika kaka baya hana shi gado shi shakiki ka zo na zo ne da shi da kaka amma na uwa da unni yana nan kaka ba yi da abin na in kaka yana nan to ɗan uwa da unni ba yi da gado shi ne abin da ya bambanta hajibin su ɗan uwa shakiki hajibinsa mutum uku ne uba ɗa jika shi kuma ɗan uwa da abbi shi ma hajibinsa hudu ne amma ba irin na li'ummi ba ka san waye hajibinsa shi ma uba da ɗa da jika da ɗan uwa shakiki in shakiki yana na aili ali bayi da gado ko shi kuma ɗan uwa li ummi hajibinsa huɗu ne shi ma ba irin wancan ba uba ɗa jika kaka wa yahzubuhum alal mir'a ga mazantan wa yahzubuhum alal mirasi alwaladu da muna ta wahala mu a ce ya kawo alwaladu ɗa wa banuhu da ƴaƴan ɗa wal'abu da kaka, waljaddu, wal'abu da uba, waljaddu da kaka, bil'abi amma kakan na wajen uba ba wanda ya haifi uwa ba, wancan bayi da gado. Kaka lil'abi wanda ya haifi uba, ya hajjubuhum yana hana ‘yan uwa da ummai gado, amin mira su gabanin gado. To kaji ga haziban nasu ya kawo. Alwaladu wa banuhu sune jikoki, wal'abu waljaddu, amma kakan lil'abi na ɓangaren uba ya haji buhum amin mirasi suna tsare ɗan uwa ne umnai gaba da samun gado. Wal aku kaga ɗan uwa yana nufin shaƙiƙi ko li aji. Jarisul mala yana gaje dukiya gaba ɗaya idan fara da idan ya zama shi kaɗai. Baka bar ɗa ba, baka bar jika ba, baka bar uba ba, ka bar ɗan uwanka shi kaɗai, amma ba ba li'ummi ba. Yace kare shaƙiƙan aure aji. dan wannan kwaya ɗaya ya kasance shakiki ne ya kaɗai su aure abin ko da abdi ne zai gada dukiyar nan gaba ɗaya yadda uba zai yi da ɗa da jika shi ma haka zai asibi wa shakiku shi ɗan uwa shakiki ya zubul akalin abi yana tsare ɗan uwa li abi da da da da aku da abu din a daina sa shadda kar ka ce al'aku kar ka ce al'abu yahjubul akhali al-abi da yawa wajen karatu za ka mutane suna kalla suna kan shadda babu shadda an kace abu to ya zama abincin dabbobi wa fakihatan wa abba ka ga da aiki kana sa shadda to an tashi daga maganar ruwa an koma maganar ciyawa abincin dabbobi wa fakihatan wa abba shi ba zo da fata ne aka ce abba da wa fakihatun aka ce sai wa abu wa fakihatun wa abun wa inabun wa qadbun da haka za a ce eh dalili ne na fata'a da ya koro aka yi adabi aka ce wa faki hadan wa abba kana sa shadda a al'abu ya tashi daga uba ya koma ciyawa ta ka kaga ai ba na shadda shi kuma al'aku shi ma ba yi da shadda aku kawai yahzubul akhalil abi shi dan uwa shaqiqi yana tsare dan uwa ne abi bai da gado ko allura in ya bar ƴan uwarsa guda biyu wannan uwarsa ɗaya uban su ɗaya wannan uba suka hada wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine magaji wancan da suka hada uba bai da komai wa in kana akul wa ukutun idan dan uwa namiji ya kasance wa ukutun da ƴar uwa mace fa aksaru da mafi yawa daga guda biyu shaqa'iqa dukkan su shaqiqai ne aure abin ko kuma babu shaqiqai sai ne abai to falmalu bainahum ɗan uwan nan za su raba duke na a tsakanin su duk zakai ni kullu hazil unsayi saboda dangin uba ne ba dangin uwa ba dangin uwa ne ake cewa azzakar wal unsa fihi sawa'u ka gane fa hum shuraka'u fi sulusi amma tunda dangin uba ne za su yi irin yanda ƴaƴa ko jikoki za su yi lizza kar musu da hajjar tsuntsayin wa in kana mala to ya fa tsare shi ne to to shi kenan amma mu kala sa zuwa wa kazalika wa in kana ma al akizu sahmi idan ya zaman to akwai ma'abocin rabo tare da dan uwan nan da ba mun ce dan uwa ya risul mala idan farada ba wal aku ya risul mala idan farada to in ya zama ba shi kadai bane a yan uwan da shi kadai ne amma akwai zusanin wani ma'abocin rabo kamar dan uwan nasa da ya mutu ya bar mata kaga tana da rabo ko ko ya bar uwa kaga tana da rabo ko to budi'a za a fara da ahli islami da cire rabon ma'abota rabon idan mata ce a bata rubu tunda ba da inda akwai ra'ayi dan uwan ma ba zai zo ba ka da ya kore shi ba jika sai dan uwa to a ba ta rubu dama da ne ko jika yake ka da ita ya bai da ita sumin ko idan uwa ce ita kuma tana da ne sulusi tunda ba da ba jika su suke ta da ita su mai da ita sudusi to idan akwai ɗayan su ko dukkan su suna nan kowa a bashi na wa kana lahu ma baqiya abin da ya rage shi ne na da dama shi asibi in uwa ce kadai za a raba uku a ba su sulusi shi ne dauke su sulusani shi ne ma bakiya in mata ce kadai ko mata yi a ba su rubu ɗaya bisa hudu kashi uku salasatu arba'in gaba ɗaya na sai ina fata an gane in in sun haɗu su biyu mana in kuma sun haɗu su biyu a nan ne za su mai illa ga uwa ga mata kuma kowace tana neman haƙƙi mata tana neman rubu kowa tana neman sulufi. Eh? Eh? Sulufi ai ba ɗa ba jika. Sulufi take nema. In an kasa sha biyu, nawa ne sulufi hudu? Yau, hudu ko uku shine sha biyu. Za, za, za a ba wa kuwa. Mata tana neman rubu uku, uku, uku sau hudu. Ba shi ne sha biyu ba, an cire bakwai a cikin sha biyu, saura nawa? To biyar zai dauka. kaga an cire fiye da rabi yawa saboda ahadu shihadu suna nan kuma sun haɗu shi ba eh eh to shi kuma nan ne sudusi muka ce a ai ai shi kadai ne sudusi ne biyu ai aka ce in kwaya ɗaya ne ko wala huwa ku fa kulli wadi minhu masudi ka ce mu in sun zama biyu in su zama biyu ba aka ba su sun su su ba su su su zai ba lumai to shi ne shi ne rabu amma in shakiki ne to zai dawo a yi mushtarika zai dawo cikin yan uwa da ummai da ya gada da ku uwarsa ta ta aife ku to ne ma ita ta aife a akwai mushtaraka in ya rasa a can a bangaren asibiti zai gudo ya ɗauko wannan ɗayan ya zo ya shiga cikinsu amma zai cire rigarsa ta asibi zan ce to ba ka shigo cikin mu ba ka san mu ban babba mai din zakare ce eh na yadda sai su raba daidai wa daida eh akwai mushtaraka tana nan kuma za mu zo a irin wannan ne in ya ga ba yi da rabo a kansa sai ya gudo cikin shi ne mai eh mana to kar ma ya faɗa a ba su da dama shari'a ce ta bashi dama idan can ya markunci ya dawo gadara su dai ai uwa ce ta aife su guda ɗaya daga mutuwar shi ma ita ta aife shi ya cire wandon ya ɗaura fatari domin ya zo ya samu kaso mai tsoka to alhamdulillah sai ku tashi wa kazalika ba ne to hashiya shafi na nawa hashiyatul adawi shafi ɗari biyu da sha tara na za mu tashi yawwa walamma an hal kalama yayin da malam ya gama zance ala ɗaharatul asliya a bisa ɗahara ta asali wahiyar ma'iya ake ɗahara ta ruwa wankan janaba wankan haila wankan biki alwala ka gane ai su ne a ɗaharatul asaliya wanda ake yin su da ruwa da kismaiha da yankokinta guda biyu ɗaharatu hadasin wa ɗaharatu kabasin duk ba da ruwa ake yi ba to in ta kala sai ya turatu ya takallam yana zance ala badaliha a bisa musanyanta in an rasa waccan to ga abin da ake musanyawa ya tsaya a matsayinsa wa huwa shay'an shi kuma abin da yake zama badalin ɗaharatul asiliya ko ɗaharatul ma'iya abubuwa guda biyu ne na farko tayammumu yin taimama wa mutu da shafa shafa shafa ba ta taimama ba ka taɓa ruwa ka shafi gaba in ya zama akwai larura ba ana yi ba ko an yi tsori ko jiki ya mele ko ya saɓe ko kunan wuta ba ana yin shafa ba yawwa to shi ma yana maiwa alwaihu wajibin shine alwala in janaba ce wajibin shine wanka to tunda yanzu larura ta hana to sai a musanya da shafa in kuma taimama za ta yi to taimama za a yi to malai ce wa bada bil awwali malan ya fala da na farkon ita ce taimama fa qala sai min sala ce babu tayammumi tunda an gama tsarki na ruwa to yanzu za a kawo kuma abin da yake zama canjin wancan in an rasa wancan din shine taimama babun fi mallan da jidil ma abin da dalhala yake kenan ai fi hukumi wannan babi ne cikin hukuncin mallan ya jidil ma a mutumin da ya samu ruwan alwala ko wankan janaba ba yaya zai shi kenan dan ba ruwan alwala sai ka ƙi yin sallah dan babu ruwan wankan janaba sai ka ƙi yin sallah wa fi bayanin a'zaril mudiha litayammum da kuma hukuncin uzurorin da suke halatta yin taimama ka rasa ruwa ai ba shi kaɗai ba ne ɗaya ne daga cikin uzurin da yake halatta yin taimama akwai uzurin da zai bujiro akwai ruwan amma alwalar ba za ta yiwu ba sai dai a yi taimama duka zai gaya maka wa bayani sifatin tayammumi da bayanin siffar yadda ake taimama almustahabba siffar yadda ake taimama ta mustahabbi wa gairi zalika da wani wannan wa tayammumu abinda ake zai masa taimama lugatan aluga shine alqasdu nufi ba ta yamma Musa idan ɗayi ba abin da yake nufi ku nufi guri mai tsarki ka gane yayi idan kuka je kuka bigi wannan guri mai tsarki famsa hudu wujuhi kum wa aidiku shine ma'anar at-tayammum lugatan aluga kenan a yaren larabci qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna kar ku nufi mummuna tunfiquna da za ku ciyar da zakka ko sadaka minhu da mummuna mai kyau Allah yadda kake so Allah ya baka lada mai kyau ya baka aljanna ne kyakkyawa eh da masunanta husna lil ladina ahsanu al husna wa kullan wa'ada Allahu al husna sunan ta kyakkyawa to in kana so ya baka kyakkyawa ka bashi kyakkyawa ma'anar wala ta yamma mu ai la duhu. kar ku nufi mummuna shine wala ta yamma mun khabisa min sun tuquna kaga ta yamma mu aka ce amma nan ma'ana ta taluga ba ba ta taimama ba wa shar'an amma abin da ake nufi da taimama shar'an ga shari'a ibadatun wata ibada ce hukumiya da take da hukunci tustabahu bi har salatu da ake halatta yin sallah da ita asali alwala ce take halatta sallah ko wankan janaba in kana da janaba to amma yanzu za ka yi taimama maimakon alwala ko wankan janaba kuma ta halatta maka yin sallah mutumin da bayi da alwala ai haramun ne yayi sallah to taimaman nan za ta halatta maka yin sallah wa hiya alqasd ila sa'id al-tahiri kaji ba shine nufin zuwa guri wanda yake mai tsarki yamsau bihi wajahu wa yadai da zai shafi fuskarsa da hannayensa guda biyu bihi da wannan bugun ƙasa mai tsarkin wa huwa shi taimama in dalilanta ko sharuɗanta sun cika wajibin yinta wajibi ne bil kitabi a qur'ani wa sunnati da hadisi wal ijma'i da gamuwar maluma domin qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa in lam tajidu ma'an idan ba ku samu ruwa ba nai ne alwala ko kuma wankan janaba domin cewa yi wa in kutum ala safarin falam tajidu ma'an ko a suratul nisa'i kenan yace aula masumun nisa'a ko kai ko kuka yi jima'i da mata kaga janaba ta shigo falam tajidu ma'an nan kuma yace fa in lam tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba to fa tayammamu kulli sa'idan guri ɗayiban mai tsarki shi ne ƙasa mai tsarki ku je ku bige ta ku yi taimama wafi wannan bil kitabi kenan da yace maka wa huwa wajibun bil kitabi yanzu mun faɗi al kitabu shine alqur'ani ga abin da Allah ya in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama a guri mai tsarki to wa sunnati kuma da yace wa sunna wa fi muslim ya zo cikin sahihu muslim min kauli daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake fuddilna alan nasi bi salatu an fifita mu akan sauran mutanen da suka shuɗe yana nufin mutane annabawa annabawan da suka shuɗe kafin manzon Allah an fifita mu akan su bi salatin da abubuwa guda uku mu an ba mu su ba a ba su ba ju'ilat sufufuna an sanya sahunmu na sallah ka sufufin mala'ikati kamar sahun mala'iku inda muke sahu a sallah haka mala'iku suke sahu a cikin sammai bakwai su kuwa sauran al'ummai da suka shuɗe ba haka suke sahu ba haka suke zuwa a takuɗe maza da mata a hausune kamar yadda kake gani a coci da guraren bautar yahudawa mu ku sahun mu aka jeranta mu kamar yadda sahun mala'iku yake mu kadai aka yi wa wani yace wa ilat lana al-ardu kulluha masjida an sanya ƙasa gare mu gaba ɗayan ta gurin yin sujada da shine ma'anar masjid a luga a sujudu ba ba sujada ba aka ce sajada yayi sujada yasjudu yana sujada masjid gurin yin sujada kamar aka ce musalla gurin yin sallah to masjidin gurin yin sujada ba wai masallaci ake nufi a nan ƙasa dukkan ta gurin yin sujada ne ka gane ai kana gona lokacin sallah yayi a gonarka kayi alwala kayi sujjadarka a ƙasa kayi sallah kana daji halin tafiya ko gurin farauta lokacin sallah yayi kayi sujjadarka a can sallarka ba sai ka zo gida ba kayi ta akan lokacin da ina fata an gane su sauran al'ummai da suka gabata ko za ka shekara ne baka samu sauma'a inda aka gina dan a yi sallah ba ba za ka yi sallah ba a yin ta a ko'ina sai a masallaci inda aka gina dan a yi sallah ba za ka yi ta a gidanka ba ba za ka yi ta a gona ba ba za ka yi ta a daji ba ko a gari sai ka zo inda aka gina dan a yi sallah sauran annabawa shi yasa za ka ji annabi dauda ma aka ce wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sallan nafila ta mata qiyamul layl wanda ya kamata a lokacin yana gidansa ne mu a cikin ɗakunan mu muke yin ta sallar dare amma shi Allah ya ce huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah cikin masallaci saboda ba a yadda yayi sujjada ga Allah a wani guri ba sai a masallaci amma mu inji manzo Allah yake an fifita mu akan sauran mutane wa ilatul lana al-ardu kulluha masjida an sanya ƙasa gare mu gaba ɗayan ta gurin yin sujjada ne sannan wa ilat turbatuha an sanya turbayarta da huran mai tsarkakewa ƙasa su annaba duk ba- saura annaba duk ba ba su taimama ba ko za ka shekara nawa baka samu ruwa ba sai wanda ka samu ruwa kai alwala ko kai wankan janaba sannan kai sallah mu ko an sanya turbayarta da huran mai tsarkakewa idza lam najidil ma in ba mu samu ruwa ba kaga fa in lam tajidu ma ai kenan ya fito sharadi ne sai an rasa ruwa sannan ayi taimama wannan sunnatan kenan wal ijma'u da yake maka bil kitabi wa sunnati wal ijma' ijma'in malamai da ya tabbatar da wajibin taimama ala anna tayammuma abu ta cewa ita tayammama wajibin wajibi ne fi adamin ma'i a cikin rashin ruwa au adamin qudrati ko rashin samun iko a lasi imali ga yin aiki da ruwan ka gane ai ijma'i malamai ya tabbatar da wannan aka ce ijma'i mazhabobin nan malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya sun yi ijma'i akan yin taimama wajibi ne in an rasa ruwa ko an rasa ikon yin aiki da ruwan faman jahadahu wanda yayi jayayya da wajibcin taimama yace shi bai yarda da taimama wajibi bane bai yarda taimama tana tsayawa a matsayin alwala ba au shakka fi ko yayi shakku ba jayayya yake ba amma anya ka san mutum zai gwada wani abu da hankali to shakku zai iya shigo masa eh alwala me me aikin ta ba tana wanke gaba ba in akwai datti to kuma ka ce in ka rasa ruwan da zaka wanke maimakon ka wanke kuma ka bigi ƙasa kuma ka tafa a jikinka kaga hankali ba zai kama wannan ba alwala an yadda wannan tana tsarkakewa dan tana fitar da datti tunda wankewa ake wannan fa ƙasa ce eh wataƙila ma bakar ƙasa ce eh za ka buga kuma ka tafa a fuskarka kuma a ce ta tsaya a matsayin wata hankali zai kama to shi ita ibada akwai tauƙifi wanda in ka zo kawai sallamawa kake ko baka gano hikimar yin ta ba a cikin nan mutum ba zai iya gane hikimar dalilin yin taimama ba. alwala an san hikimar da wankan janaba ana wanke datti amma taimama maimakon a rage datti sai dai a ƙara ne to kar ka yi shakku tunda Allah ne da manzonsa da ijma'i ya tabbatar da shi duk wanda ya yi jayayya da wajibcin taimama an alasa ruwa ko ikon yin aiki da ruwa ko ko ya shakku a cikin fahuwa kafiri wannan kafiri ne dan ya yi shakku cikin lamarin Allah da manzonsa to sai mu tashi wani wujubihi sittu shara'i kafin taimama ta zama wajibi sai an cika shara'i guda shida Allah kai mu gobe za mu ji shara'i guda shida da suke wajibta yin taimama ko ne askar ina ne shafi na nawa na shi ma taimama muke ko karatun tare yake tafiya talatin da nawa Mm, da shida ko da biyar wa akmaluhu za mu tashi a farkon sutura talatin da shida wa akmaluhu mafi cikar taimama ana yin sa da darbatani da bugun ƙasa biyu bugun ƙasa na farko a shafi fuska bugu na biyu a shafi hannaye shine akmalu tayammum amma bugu ɗaya yana isarwa in kai bugu ɗaya ka shafi fuska kuma ka zarce ka shafi hannaye ya wadatar ya isar ma amma mafi cika ana yin ta da bugu biyu ya ummu wata hahu yana game fuskarsa da shafa ba ɓangaren fuska ake shafa ba gaba ɗayan fuska ne wa yura'i alwatarata kuma yana kiyayewan alwatarata ah, eh, hana ƙarya nan shi ma yana cikin fuska inda gashi in ka shafi kan gashi shi kenan kamar yadda ka shafi sabe da gemu in ba gashi dole ka shafi fatar ka ta wajen hana hana ƙarya wa hijadal ainai da kwalmin ido guda biyu dole ka tafiyar da hannunka in kana da ramin ido wa mawdu'al alqati da gurbin nan na majinar gwamna nan kenan in lam yakun alai sha'ru in babu gashi akai dole sai ka shafa in akwai gashi in ka shafi gashi shikenan wa yadayhi haka nan yana shafar hannayensa da yake ya ummu wajahu aiwa ya ummu yadayhi adafi ne na ya ummu din nan sannan zai shafi hannayensa guda biyu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye aha alal mansusi a bisa kauli abin nassan cewa yanzu ukatabahu yana tuɗe zobansa lokacin da zai yi taimama ba kamar alwala bane domin ne kawaidi ma ce maka li alla turaba la tadkhulu tahtahu ko a cikin farillan taimama ya taimaka wa nazul khatami da tuɗe zobe yace da Allah turaba la tadkhulu tahtahu saboda haka dole sai ya tuɗe zobe wa yukallilu asabi'ahu kuma yana tsatsefe yan yatsunsa wajen shafar hannaye wa ajazahu ibnu al-qasim ibnu al-qasim ya halaka yin taimama ila al-qu'ain zuwa wuyan hannu tunda Allah cewa yayi famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ya ce wa aydikum ila al-marafiq ila na al-wala al-alwala ce da aka ce fagtulu wujuhakum sai aka ce wa aydikum ila al-marafiq sai zama zuwa nan wajibi ne farilla ne a alwala amma a taimama Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu shi ko a shari'a aka ce yadu nan ne yadu nan shine yadu da aka ce wa sariq wa sariqatu faqadahu aydiyahuma to yanke hannayen sai na ake yankewa nan ko nan nan ake yankewa shine yadu a shari'a ka gane ai ana maganar isarwa shi yasa sai maka akmaluhu shi ne zuwa gwiwar hannu amma ibnu al-qasim ya halaka kalma idan ko aini saboda fadin alqur'ani bai ce dole sai an shafo nan ba a sunna aka gani da manzo Allah ya zo yin taimama sai aka ga ya shafo har zuwa gwiwar hannu to sai zaman nan farilla qalasowa nan sunna to don ka shafi iya in dai ka shafi fuska ka shafi iya nan ka ba da farin nan wujuha kum wa aydiku nan ku shine yadu yace to tunda ku nan ne yadu kala sowa nan sunna ne in ka taɓa ta iya nan taimama ta inganta sai dai ka bar sunna yanu yana yin niyya biyi da yin taimaman nan istibahata sala neman halatta sallah addinu wa ta'u li talabi ka gane ai aka sai abaha ya halatta ko yubihu yana halattawa ko yubahu ana to istiba sinun da sinun da ta'un din na nema ne yana niyyar istibahata salati neman halatta sallah bihi da yin taimama la rafa al hadasi ba daukewan hadasi ba a taimama ba ta dauke hadasi idan ka yi taimama da janaba janabar ka tana nan amma ta kwanta yanzu taimama ce take aiki za ta halatta maka yin sallah daga taimaman nan ta karye jaraba ta dawo in ba wankan nan kai ba ba za ka rabu da jaraba tana halatta saboda haka in ka zo za ka yi da niyyar hal neman halatta sallah ba da niyyar ɗaukewan hadasi ba hadasin al'asgaru wal akbaru sawa'un da ƙaramin hadasi kamar tusa da fitsari da kashi ne ya karya ma alwala baka samu ruwan alwala ba za ka yi taimama ya halatta ka yi taimama ka yi sallah wal akbaru da babban hadasi shine janaba ce da kai baka samu ruwa ba ya halatta sawa'u duk ɗaya ne ko kalamin hadasi ne da kai ko babban hadasi ne ka rasa ruwa in dai ka jika sharaɗin nan to daidai ne taimama iri ɗaya za ka yi wala yuzu qabla dukuli waqti salah yin taimama baya halatta kafin shigar lokacin sallah saboda dama rashin ruwa ne ko rashin damar yin amfani da ruwan shi ya halatta maka taimama ko to sai ka jira sai in lokacin sallah yayi ka ga ruwan bai samu ba ko damar ba ta samu ba to sannan taimamar ka za ta yi aiki ba za a yi taimama a jira shigar lokaci ba kamar yadda ake yin alwala a jira shigar lokaci ya taimamu ya isu awwalahu al ya isu mutumin da ya ɗebe ƙaunar samun ruwa ya tayammamu yana taimama awwalahu farkon lokacin sallah farkon bukutari inda yana da yaƙini ba zai samu ruwa ba har zuwa ƙarshen lokaci to farkon lokaci ya ce ban masa yayi sallah wannan ya fi faruwa ga matafiya a daji ko ko ya je gona lokacin sallah ya yi ruwansa kuma iya na sha ne in yace zai yi alwala da shi kishirwa za ta kama shi kuma ba wani rijiya ko tafki ko wani makoci a kusa da zai ba shi ruwan alwala ya tabbatar in yace sai ya koma gida ya samu ruwa lokacin sallah zai fita to zai yi taimama ne a farkon lokaci yayi sallarsa warraji wanda yake kauna ai arraji wujudal ma'i wanda yake kaunar samuwar ruwa yana kaunar kai zai iya samun ruwa fa a cikin lokacin sallar nan to yana taimama ne akirau karshen lokaci in lokacin mukutari yayi karshen mukutari yayi kaunar ta sabu da tabbata ba ruwan bai samu ba to yayi taimama yayi sallah wal mutaraddidu mai kai kawo mai kokonto yana taraddadi yana ga kamar zai samu kamar ba zai samu ba shi kuma zai yi taimama wasa ɗahudi ya taimamun nan ne fa yake addafawa ya taimamul ba'isu awwalahu ko to sai ka ce wa ya taimamul raji ashirahu wa ya taimamul mutaraddidu wasa ɗahu mai taraddadi shi kuma zai taimama a tsakiyar mukutari kaga an raba kenan akwai mai awwaluhu akwai mai ashiru akwai mai wasa ɗahu wa wujudul ma'i qabla shuru'i fiha samuwar ruwan alwala ko ruwan wankan da na ba kafin hatsuwa cikin sallah yubdiluhu yana bata taimama ko da ka ji ka sharadin wanda aka ce zai yi taimama ne alyaisu awwalahu yayi taimaman kafin yayi ikama sai ga ruwa ya samu to taimama ta ban da malashin ruwa ne ya halata maka taimama to ga ruwa ya samu sai kai alwala kai sallah ka gane ai wa fi asna'iha amma a tsakiyar sallah ya fara sallah sai ga an kawo ruwa au ba'dal faraji mina ko bayan ya idan da sallar ma yayi sallama sai aka samu ruwa la talzamuhu i'adatu sake sallah bai da zamce shi sallar ta ta'in da inda yayi kamar harama to ruwa ta sha dan an kawo ruwa yana sallah ba zai yanke yayi alwala ba ko dan ya idan da sallah aka kawo ruwa ba zai sake alwala ya sake sallah illa man nasiya fi rahalihi sai dai wanda ya manta ruwan a cikin tarkacensa ya manta yana da ruwa sai da ya alwala ko ya fara a sai da ya taimama ya yi sallah ko ya yi taimama ya fara sallah sai ya tuna ah a sai ba akwai ruwa a cikin tanki na ko a cikin buhuna ko a cikin kwando na akwai jarka ko buta ta ruwa ko gora a to wannan kam sai ya je ya yi alwala ya sake tunda mantuwa ya ba wai rashin ruwan ne a hakika lokacin da ya fara sallah الحمد لله حلو النحو الواضح هل القصد يدوره ko da ya tafi kano ne to yana kano to ya baro ba da kwace ina ba mu tashi Allahu alwadi shafi 171 lamba na bakwai yawwa wato muna cikin ismul ishara ko mun yi lamba shida za mu yi na bakwai yanzu tani tani waɗannan su su biyu mataye warda tani wardi ne guda biyu mu fattaha tani wanda suke buɗaɗɗu guda biyu tani ka san na ce maka ha daban ko in ka ce haza ha daban za daban ko in ka ce hazihi ha daban zihi daban to shi ma tani din haka ne wannan saboda tasniya ne hazihi ai guda ɗaya ce ko haza shi ma namiji ne guda ɗaya in biyu ne za ta yi haza ne ko ko hazaini to idan mata ne guda biyu ka iya cewa tani ko kuma ka ce inna hataini kaga nan an sa haɗin inna hakika hatai ni waɗannan mataye guda biyu bintani ƴaƴa mata ne guda biyu mutsi a tadi masu biyayya su ula'i waɗannan tujjaru ƴan kasuwa ne sabiquna masu gaskiya in ka gana baka ce ha ula'i dama ha daban ula'i daban akwai hum ula'i ala asali a cikin alqur'ani ko ha'ula'i waɗannan sunna'ul masu sana'a ne mahiru na ƙwararru, aka ce mahiru wanda ya ƙware, mahara kenan, ƙwarewa, wanda ya san ƙur'ani ba ba sai masa mahiru ba, to ba sai a ƙur'ani ba, a dukkan mu'amala ko ayyuka ko sana'a idan ka ƙware, ana iya ce maka mahiru a wannan fanni kaga nan ana maganar sana'a ne sunna'u ma'aikata masu aikin masu sana'ar hannu mahiru na ƙwararru ne ula'i waɗancan banatun ‘ya'ya mata ne nazifatun masu tsafta kaga a nan babu bambancin maza da mata a kalmar ula'i kan maza an ce ula'i tujjaru ko aka ce ha'ula'i sunna'u ko nan kuma aka ce banatu ai mata ne su ma ula'i din aka ce ula'i waɗannan banatu ƴaƴa mata ne da zifatu masu tsafta ha'ula'i waɗancan tilmizatun almajirai ne mata latifatun masu lallautan halaye kaga kamar ha'ula'i ba bambancin maza da mata ba kamar haza da hazihi ko shi ha'ula ana iya gaya wa maza ana iya gaya wa mata ne amma dai jam'i yake nuna ko ma mazan ne ko ma matan ne to alhamdulillah sai me atajul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na 85 ina za mu tashi الفصل الثاني fasali na biyu a cikin kitabun tsahara da kuma babi da yake magana a ciki shi ne fi hiri dami wal bauli wal mazi wa ha. zai maka bayani cikin tsarkakewan jini da ce fi duhuri dami ba cikin tsarki a fi tadhiri tsarkakewa akwai bambanci a duhuru da a tadhiru tsarkakewan jini idan ya taɓa tufa ko ya taɓa jikin ne sallah walbauli da tsarkakewan fitsari in ya taɓa tufa ko jiki walmuzi da tsarkakewan mazi wa gairiha da watanta hadisi na farko a wannan ba kasali an asma'a an rawato daga nana asma'u wacce asma'u sai binta abi bakari radiyallahu anhuma ka sai shi sai abubakar yana da asma'u guda biyu ɗaya yarsa ɗaya matarsa akwai asma'u bintu umaisi matarsa na abubakar da shine mijinta na ƙarshe amma ta yi aure kafin shi akwai kuma yarsa asma'u bintu abubakar to idan a hadisi a karatun hadisi aka ce maka an asma aka yi shiru to wannan ake nufi kamar da nan malam ya kawo maka aka ce maka an asma'u aka yi shiru to bintu abubakar ce idan watanta ce sai an yi bayanin wace ce in binti umaisu ce sai an gaya ma qala tace ja'at imra'atun wata mata ta zo ila nabi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kanwan na na Aisha ce ita kaga gidan annabi kamar gidan su ne inda tana da ya a gidan fa qala sai wannan mata tace ihdana yusibu sauba min damil halibati ita ya rasulullahi ɗaya daga cikin mu mataye wani abu na jinin haila yana taɓa tufafinta. Kai fa ta sana'u ya za ta yi da wannan jinin. Ƙala ya ce ta hutu ta goge shi. Sun mata ƙarusu bil ma'i sannan ta wanke shi da ruwa. Sun mata zihu sannan ta daɗa wanke shi. Kalmar ta hutu ai bi asubuya da ɗan yaɗa shi ne mutsikewa ta kama shi haka kasan jinin yana da ƙarni kuma yana da kauri ba kamar dan in kada za ka wanke da ruwa sai ka ɓata ruwa mai yawa bai fita ba to tunda ya kama sai an kama jikin tufafin an murɗike bi asubiya da ɗan yatsansa wa huwa shi wannan kalma ta tahutuhu wa ma ba'adahu da abin da ya ba duban misalisi ana karanta su da rufu'ar harafi na uku tahutuhu taqrusuhu tanzihuhu duka ana karanta shi ne da damma kalmar taqarisuhu bil ma'i ai tadluku ta dinga cuccuɗa shi ma alma'i tare da ruwa shine taqarisuhu bil ma'i amma cuccuɗawan dalkan ƙauyen cuccuɗawa mai ƙarfi ya ya wato ya ya ya ya wuta tadliki da aka sani shine taqarubuhu ta dinga cuccuɗa shi bil ma'i da ruwa ثم تنبيه sannan kai masa yayyafi ai tagsiluhu ba'da zalika ta wanke shi bayan wannan mubalagatan shi ma fi taharati kaiwa mubalaga ne cikin tsarkakewa shi ma ta qarusuhu bil ma'i ne ai shi ma wankewa ne tunda an cuccuda kuma an zuba ruwa tambihu asali annabu yayyafi amma ana nufin wankewa anan thumma tusalli fi sannan ta yi sallah a cikin wannan tufafin ko da akwai danshi in dai yawon ku danshi baya hana yin sallah to nan ya nuna maka hukuncin wanke jinin haila sai an yi da gaske sannan ake raba shi da cikin tufafi an abi hurairah ta kala qama arabiyun wani balaraban kauye ya tashi yana zaune fa tare da manzo Allah a cikin majalisar manzo Allah a cikin masallaci saboda kauyanci kawai ya miƙe fa bala fil masjid ya je yayi fitsari a cikin masallaci shi ne sani ba amma masallacin manzo Allah ka san masallacin lokacin daɗe ne na ƙasa yawa ba tabulma ba kafin ba fulo ba tayi ƙasa ce lokacin da ya ga ƙasa ce da yana yi fitsari fatanawalahu nasu mutane suka yi ta a kansa ba dan manzo Allah na gulun ba da duka za mu ya ya ta albarkatun manzo Allah yana nan fatanawalahu ay sahudihi sun masa kururuwa li yaqda bawla dan ya yanke fuzalin nan ya dena fa qala lahum an-nabiy sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata wa su masu tsawata masa kaji hikima ta manzo Allah ga me laifi ana tsawata masa ya kyale shi ya dawo kan masu tsawatawa maza la ce da uhu ku kyale shi me ma'ana ku kyale shi ku kyale shi ya gaba fitsarin akwai hikima guda biyu a nan na farko in fitsarin ya matse ya fara aka sai ya matse to zai iya masa illa a gaba fitsarinsa zai masa raunin da nan gaba ba zai iya rike fitsari ba na biyu kuma idan ya yanke fitsarin fatashi zai in ya tashi wanda ya fara fitowa zai yaɗu kuma ko kafin ya fitar din zai dinga diga har ma ba za a gane ina ne ya taba ina ne bai taba ba amma aka bar shi ya gama a guri daya an san iya inda da jasa take kaga akwai hikima cikin wannan saboda haka matsala ce da uhu ku labu da shi sannan bayan ya gama ya ce wa hariku ku kwarara ala bauli akan fitsarin nasa sajilan katuwar guga take sajilu ku ɗebo ruwa a katuwar guga min ma'in na ruwa auzanuban ko guga min ma'in na ruwa auzan shakku mina na ruwa da asajilu da azanubu duka suna ne na guga ba ba ba zunubu ba zanubu zanuban min ma'i yayi lamba ta uku ariku din nan ko hariku ai sabbu shine ku zuba ku kwarara zuba ruwa da yawa shine sabu sajilan din nan bi fatihin fa sukun wa huwa zanubu wa huwa wazanubu addalul mamnu'u ma'a gugar da aka cika ta da ruwa ai subu ala mahalli bawlihi dan dalwan min ma'in wa allimuhu ku kama gurin fitsalin nan gaba daya fa inna ya tuhuru domin zai tsarkaka in an zuba ruwa gaba daya bukatul arabu turaban kaji ba kasar masallaci a lokacin turbaya ce to fa yukamu minhu ana riko daga wannan hadisi annal arada turabiyya ita ƙasa mai turbaya la budda fi daharatiha ba makawa cikin tsarkin ta min alma'i sai da ruwa inda ana so a tsarkake ta kayi najasa to ba wani abu da za a mata ta samu tsarki sai ruwa wa alayhi shafi wa ba'd al a'imma wa qala akharuna ila taduru bil jafafi min ash-shams wasu suka ce ƙasa tana tsarkaka da bushewa daga rana wa illa na ta kona ta ta ƙeƙashe warin da launin najasar ya fita suka ce ta tsarkaka amma wannan kauli yana da launi awil hawa ko kuma wai tana tsarkaka ne da iska in ana iska ko da lokacin sanyi ne ba rana ana lullumi in iska ta kaɗa ta kaɗa gurin ya bushe ƙarau shikenan wai ya samu tsarki ko da ba a sa ruwa su ma ba da ka suka yi ba da hadisi abi dawuda saboda wani hadisi ne imamu abu dawuda da yake kalatul kilabu tabulu karnuka suna yin fitsari wata kabilu wata kabilu tana kai kawo tana kaiwa tana komowa bil masjid a cikin masallaci ka san lokacin ba kyaule ba kofa haka yake kwana a bude shi ko kare in ya bi ruwan sama ko wani damuwa zai zo inda ya samu a bude nan zai shiga falan yakunu yarsuna bil ma'i sha'an min zalika kuma sahabbai a lokacin ba sa yayyafa wani abu na ruwa a kasar masallaci haka suke sallar وقال بعضهم تدور بهذا الامرين wasu suka ce a a ƙasa tana tsarkaka da ɗayan guda biyun ne shine mai ruwa da rana ba su ɗauki iska ba lil hadisai saboda waɗannan hadisai guda biyu amma duka wancan kaulin yana da rauni ga abin da manzo Allah ya faɗa yace hariqu ala bawlihi fadlan min ma'in aw zanuban min ma'in yace fa inna ma bu'istum ku sani ku sahabbaina an aiko ku ne mu yassirina masu sauƙaƙa wa mutane walam tub'asu mu'assirina ba a turo ku masu tsanantawa idan kuka doke shi a gobe zai dawo shi da ya zo watakila watakila ma lokacin ya zo ne ya koyi yadda ake sallah ko ya yi tambaya game da wani hukunce-hukunce na addini tunda mutumin ƙauye ne idan kuka kore shi ya koma gobe zai dawo in dukan da kuka yi gobe in ya ji wani zai zo ma zai hana kai in an je wannan gurin duka ake yi to kaga kun hana su da fahimci addini alhamdulillah salamu alaikum sai dai ina barka da shigowa ya hanya ya hidima ya ba ga kuma daura auren ba Allah da ku aka yi to alhamdulillah jama'a da yawa an bare ku alamu aka daura gida lafiya ya mai gidu ya zawiya ya yan uwa Allah yanzu ma ba da kai da malamin nan da ban gane ba ni ma ba da azo min da malamin nan da ban gane ba amma da wani sai ba jiki ya canza ya yi alhamdulillah ya ya yawa na da abu abul fati yana Kano ko ya zama a jami'ar Bayero yake koyarwa ko alhamdulillah ya sauran yan uwa abu da na abu ba sauran yan wajen lafiya an ga an zo lafiya ai duk da kare da muka samu labarin za ku shigo a wajen malam Umar alhamdulillah ya yi zuma bayan ana na harko ko yanzu haza ku amince zamu yi dukuri kar zama ake rike ga lissafin fiya da masu a ya to shi kenan da za a yi da zama a zama ko wannan ba mu sala to to to alhamdulillah alhamdulillah fatiha da salatul fatiha amin amin amin اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه بقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا سابقا في سكننا وخليفة في أهلنا ورزقنا وجود أعدائنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عفوا عفوا كل من كان تجي ما هو ولا عيد ايه mun ji wani to wannan sha ruwa adan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye amma ko kana mai da jike Allah ya kiyaye rage da mutanen gida to alhamdulillah sai bulugu ba sanan ne gudu a zawo a wurin dan gidan mala abdullahi kaga mala abdullahi ne abu fati wannan dan sanin hannu babansa ne azkaru da ya tarbiya lokacin shehu ya zo ba lokacin sai dai kura kuma eh eh haba eh a da Allah shi ma ita ma matar da jika bala Abdullahi ce shi shi shi ma mutum eh wato shi ma mutum ya timar matar mambaci ne ce Why is it the karma? Uwar gidan kenan. Ah, daga ta juwa ba? Da Allah. Sai ne. Sai hana gudugun. Babu ne? babul kiyam babu kenan da yake gaya mana hukuncin zaɓi a wajen ciniki idan kuka yi ciniki da mutum ka saya ya sayar ma to akwai zaɓi da shari'a ta baku na warware cinikin nan ko tabbatar da shi kai mai saya kana da damar ka ce ga kayanka ka bani kuɗi na shi ma mai sayarwa yana da damar da zai ce ga kuɗinka ka bani kayan ina fata an gane wa ali ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce idza tabaya ar-rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki wannan fa an yi an sallama har an karɓi kuɗi an karɓi kaya duk da haka fa kullu wahidin minhu ma bil khiyar kowanne ɗaya daga cikin su yana da zaɓi na tabbatar da cinikin nan ko warware cinikin nan malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu da juna ba wakana sun kasance tare jami'an gaba ɗaya ka gane ai matuƙar ba su rabu da juna ba kowanne yana da zaɓi na warware cinikin nan eh mana kai ba ni kuɗi na ga kayanka kai in ga kayanka ban kuɗi na kowa yana da zaɓi mai saya da mai sayarwa au yukayyir adumal akar ko kuma matukar ɗayansu bai ba wa ɗayan zaɓi ba in ɗaya ya ba wa ɗaya zaɓi to ko an rabu zaɓin sa yana wannan in an sharɗanta zan sayar maka wannan abun amma na ji ana cewa ya yanke in na je nan da kwana uku in na ga ban samu wani ba zan zo in baka kuɗinka ka ban kayan shi ma zai iya cewa to na saya amma ciniki bai tabbata ba nan da kwana uku in na gama shawara in ya wuce kwana uku ciniki ya tabbata in da nan da kwana uku zai iya zuwa na ba ka kayan ka ba ni kuɗi na in an shaɗanta ke yawwa sun yarda da wannan sharaɗin aka kulla to a nan ba maganar malami ya fitarika wannan zaɓin da ɗayansu ya ba wa ɗayan yana aiki fa in kayyar aruman akar in ɗayansu ya ba wa ɗayan zaɓi wannan kuma ko me sayan ko me sayarwa fatabaya ala zalika suka kulla ciniki akan wannan sharadi to faqad wajaba al-bai'u haqiqa ciniki ya tabbata shi ne ma nan wajaba takadum na qaidi mun ce al-baqa'u wajibatu lillahi ta'ala ko matabbaci yake ga Allah ta'ala kalmar wujudi na luga kenan wajaba al-bai'u ai sabata al-bai'u ciniki ya tabbata wannan ayan wa in tafarraqa in suka rabu da juna ba da an tabaya a bayan sun yi ciniki wani na turuwa da minu malbai a ɗayan da bar cinikin ya ce ya fasa ba to faƙad wajen balbai wa ka ciniki ya tabbata tunda tunda ba a yi sharafi ba can an ce ka yar a rumal aka tafa tabbaya a ala zalika kaga sun yi akan sharaɗi na ba da zaɓi to faƙad wajen balbai ciniki ya tabbata ka gane ai amma da wannan sharaɗin in kuma suka rabu babu sharaɗi eh ɗayansu bai warware cinikin ba shi ne wale na turuku wahidu minhu ma ɗaya bai bar cinikin ba albai'a ba ba kalwa da balbai wa hakika ciniki ya tabbata wannan hadisi muttafaqun alaihi wa lafzu lil muslimin wa an amr ibn shu'aib an abi an jaddihi radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ce albai'u mai saya albai'u mai sayarwa والمبتاء da ne ta kamar albayu wal mushtari ne shine almubta'u dai yake da almushtari albayu mai sayarwa wal mubta'u da ne ta bil kiyari suna da zabi na walwale ciniki ko tabbatarwa hatta ya tafarraka har sai sun rabu sannan wannan zabin ya walwale illa an takuna safaqata kiyari dai in sun kasance ciniki ne na bada zabi ka gane dama a al'ada al'adar wannan garin ko kasuwar wannan abin an yi cinikinsa dama ko ba a faɗa ba akwai ba da zaɓi ciniki ne na ba da zaɓi eh to wannan kan ko sun rabu wannan sharaɗin yana wala yahillu lahu baya halatta in ji manzo Allah ga shi abokin cinikin mai sayan ko mai sayarwan an yi fariqahu yayi gaggawar rabuwa da shi kashe ta domin tsoron an yi sakila kar ya warware wannan cinikin dan kun kulla ciniki an ce daga kullu bihi ne na sigirki ya tabbata kar kana kalban kuɗi kawai ka sha kwana dan in ya biyo ba ka ai mun riga mun rabu to wannan ko da halatta ba shari'a tana ga duka wala yuhillu lahu an yufariqahu sai dai in wata buƙatar ka ce kun gama ciniki kuma kana son tafiya dama gaggawa kake motar galin ku ana jiran ka zaka je ka ka tafi gari ko kana gaggawa zaka tafi wata uzuri ko yin amfani da abun shine yasa kuka rabu kuma yana kallo ka tafi to bai da ikon da zai biyo kai zo sai ya fasa amma kai da halatta dan gudun ko tsoron kar ya zo da maka wannan cinikin ya sai ya fasa shine istiqala din an yi sakila wa domin kar ya zo da masa rawahu al-qabratu illa ibn majah wa rawahu ad-darqutni wa ibn khuzaimah wa ibn al-jarud wa bi riwayati cikin wata riwaya aka ce hatta ya tafarraka ka gane ai suna da zabi har sai in sun rabu da juna an makanihi ma gabanin wannan gurin nasu da suka kulla cinikin wa ibn umara radiyallahu anhu ma qala zakara rajulun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqda'a yuqda'u fil buyu rajulun wani mutum zakara da rasulillahi ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu cewa shi kan yukudau ana yaudarar zulguyu a cikin ciniki shi bayi da wayo bai iya ciniki ba duk sanda ya zo ciniki in ya koma sai tara ko an doki hancinsa ko an masa algush ko an masa kitmanul uyudi ko ya aibi sai ya zo daga bai abu yake bayyana sai ya kawo kukan wajen shi ya rasulullahi ana yawan yaudara ta tilbuyu cikin ciniki faƙala sai maza Allah ya ce masa iza baya ka nan gaba in kai ciniki da kowaye fa qul kafin ka biya kuɗin kai masa shar'i ka ce la kilabata to babu yaudara ko in ya ce eh to shikenan in ka dawo ka ga an yaudare ka kana iya komawa ka ba shi kayan sa baka kuɗin ka to tun daga nan da ya fito da wannan salaf sai aka daina cutarsa in ka cuce shi ba kanka ka cuta in ya koma ko ya fara amfani da abin in ya ga ba mai kyau bane zai iya dawa kuma dole ka bashi kuɗi saboda a sharaɗi ya maka sharaɗi la kilabata kayan da muttafaqun alai to alhamdulillah wannan mutum aka ce huwa munkin ibn amri sai ya koya sunan shi ibn umara yace zakara rajulun bi rasulillah mutum yace maka huwa ko hibban bi fatil ha habban ibn manfaz ibn amr wakila aka ce wa manfaz ibn amr akwai sabani wajen asalin sunansa fatiha da salatul fati Allah biya mana dukkan bukatun mu da bukatu da mu dinka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مطلوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله